أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله
uwa barkanmu da dawowa daga hutu da muka je bayan sallah ta azahar yanzu kuma mun zo a zama na ƙarshe insha Allahu ta'ala na wannan yini na wannan daura insha Allah wanda za mu tashi ne a cikin al-mabhath ar-rabi' na cikin wannan littafi muzakkira mukhtasara fi al-lughati was-sarf muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makumin mu da mu da ku gaba daya to inda za mu tashi shine al-mabhath ar-rabi' a safha ta 24 shine babi na al-masadir al-masadir jam'i ne na al-masdar masdar ana nufin shine asalin kalima wanda aka cirato sauran kalimomi daga gare ta mun gane wannan da kyau ko to za a zo a yi bayanin su tunda shi ilmu sarf da ilmun nahu da ulumul ala bisifa amma sun ginu ne akan qawaid to abin da yake da ka'ida sai a baka ka'ida abin da ya fita daga ka'ida sai a ce ma wannan ya fita daga ka'ida mun gane wannan da kyau ko yanqasimu al-fi'lu ila thulathiyin wa ghairi thulathiyin shi fi'li ya kasu gida uku ya kasu gida biyu ta fuskar mai harafi uku da waɗanda suka fi uku shi ne thulathiyin wa ghairu thulathi domin akwai ruba'i an gane ko fi'ilin da yana da harufa hudu sannan kuma in mazid ne akwai mai harafi biyar akwai mai harafi shida to nan yana son ya nuna maka daga uku zuwa abin da ya sama duk ɗai suke ukun shi ne yake da wata ƙa'ida wadda ta bambanta da waɗancan shi yasa ce maka thulathiyin wa ghairu thulathiyin الأفعال غير الثلاثية جميع مصادرها مصادرها قياسية duk fi'ilin da ya wuce harafi uku to masdarkin shi ƙiyasi ne ma'ana yana bin ana iya yin ƙiyashinsa a haukan ƙa'ida ɗaya mun gane wannan da kyau shine ƙiyasiyya amma thulafi shi ba qiyasi bane awwalan na farko masadirul fi'l thulafi masdarori na fi'li thulafi tunda su ba su dauka ka'ida amma waɗansu mutaqariba ne da an ce mutaqariba akwai wata ƴan ƙwarya ƙwaryar ka'ida da take hada su amma ba duka ba akwai kuma sima'iyya waɗanda sun saba ma ka'ida kwata-kwata ta jin su ne larabawa suke fada aka ji aka rubuta shi yasa su dole sai ka koma cikin kamus sannan ka same su mun gane wannan da ke ko awwalan na farko masadirul fi'l thulathi masadirul fi'l thulathi minha ma huwa mawqufun 'ala sima masadir na fi'l thulathi akwai waɗanda kawai an tsaya ne akan ji ma'ana su ba su da ka'ida za a koma ne cikin littattafan larabci irin kawamis a nemo masadirkinsu li'annahu la dabita lahu domin bai da ka'ida wanda za ta daure shi ko wanda zai shiga karkashinta wa min ha masadir qiyasiyya akwai wadanda qiyasiyya ne cikin af'alus thulathiyya duk da yake wannan da ya faɗa ana iya cewa qiyasiyya ko ko mutaqariba wa yumkinu ijmalul hadith an masadir al-af'al ath-thulathiyya yana yiwa a dunkule magana shine ijmal akan masadir thulathiyya ala an-nahwi al-ati kamar yadda zai zo fi'ili thulathi babi shidda yake da su sittatu abwa fi'ili mai fa'ala an gane ko wanda yake yana da fa'un da ainun da lamun babi shidda ne gaba daya in an hankalta mishi da shida fi'ili mudari'i akwai fa'ala yaf'ilu mithlu daraba yadribu an gane ko yawwa sannan akwai fa'ala yaf'ulu mithlu kataba yaktubu an gane ko sai kuma akwai fa'ala yaf'alu mithlu nafa'a yanfa'u fataha yaftahu an gane ko waɗanda duk masu fa'ala ne sai kuma akwai fa'ila mai kasra akwai fa'ila yaf'alu fariha yafrahu sannan kuma akwai fa'ala ya fa'ilu an gane ko? fa'ala ya fa'ilu a fa'ila ya fa'alu da kisan cewa tun da mun faɗi fa'ala ya fa'ilu an gane ko? tun da mun ce zaraba ya buribu akwai fa'ila ya fa'ilu hasiba ya hasibu sannan kuma akwai fa'ula ya fa'ulu dama shi fa'ula kullum mudari'in shi ya fa'ulu a ƙa'ida mislu karuma ya kurum waɗannan su ne al'abuwa a sitta shi fi ili sulafi waɗannan abuwa guda shi da su wannan ba cikin littafi sauran bayanai in bukumin su cikin littafi ba kawo su ne ake yi saboda wannan littafi mukhtasar ne ku fahimci wannan da kyau yace ga misali fa'ala in an ka ce fa'ala yace almutaaddi shi fa'ala kana biyu ne akwai mutaaddi akwai lazim in an ce mutaaddi wanda yana da maf'ulun bihi ko dai ko fiye da daya in an ka ce lazimi wanda bai da maf'ulun bihi to wanga fa'ala al-muta'addi yakunu bina'u masdarihi ala fa'lin masdar kin shi zuwa ala fa'l mithlu akl aklun fa'lun an gari ko asalin fi'ilin shi akala akala ya'kulu sai a ce akaltu ta'ama to masdar kin shi zai zama to aklun tunda fa'alana muta'addi wama arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa darbun da darbun daraba to tunda daraba muta'addina wasun ce yata'adda ila maf'ulin wahid wasun ce yata'adda ila maf'ulayn ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وتلك الأمثال نضربها للناس يتعدى أخذ أخذ مصدرين أخذ أنقالكو شما يتعدى إلى مفعول به أنقالكو وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها أخذتها ضمير يأتي تعديد وغا مفعولي سيأتي أخذ وخنق khanqun akwai hanqun akwai khanqun an gane ko shine shaƙewa dukkan su da mai wanda an da digo da wanda bai da digon duk suna nufin shaƙewa don kakace kuskure na aka yi dama galibin wanda mutane sun fi sani wancan wanda bai da digo sun kace ana cewa khanaqahu shadda ala halqihi an gane ko ma'ana ya makure wuyansa hatta ya mutu ta rayuwa sai ya mutu ko ba haka nan bane kuma wani lokaci ana cewa khanqul waqt khanaqal waqtu khanaqal waqta akharahu yan ka ce ka mace lokaci ma'ana ka jinkirta shi bayyaka ya ce to wa qad ya'ti ala alal fu'ul ka gani sai ce kuma tana yiwuwa bayan fa'lun masdar na fa'ala almutaaddi yazo akan wato fu'ul mislu aljuhud aljuhud shine inkari musu فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا شيني إنكاري كومسو wani lokaci amma kai hatara ya ce qadiya ati yana nuna maka wannan bai cika zuwa akan wannan ba wa alal fa'al wani lokaci yana zuwa akan fa'al shine as-saraq sata kenan min fi'li sarqal mata ya sace kaya wa 'ala al-fu'l yana zakwa akan fu'l mislu shughl aiki shi yasa mutum yake cewa na shagalta wa 'ala al-fi'l wani lokaci yana zakwa akan fi'l mislu adh-dhikr ambatu ذكر يذكر ذكرى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون سيم زوا فعيلة المتعدي فعيلة ني أما متعدي با لازم با يكون مصدره أيضا على فعل masdar kin shi na iya zuwa akan fa'al jahila yajhalu sai a ce jahlan jahilal mas'ala mithlu amina amina ya'manu amnan fahima yafhamu fahman wa qad ya'ti 'ala al-fa'al amma can ba a rasa ba yana yiwa ya zo akan wazani na fa'al mislu amila ya amalu amalan ba a ce amlan ba wa alal fi'al wani lokaci na zakuwa akan fi'al mislu radiya yarda ridan asalin shi ridayun ne saboda yawon ta zo ƙarshe aka mai da ta'alif wa alal fu'al kuma wani lokaci na zuwa akan fu'al an gane ko fa'ila kenan mislu laghiya yalgha lughan ya faɗi magana wadda take yasassan magana la tasma'u fiha laghiya akwai lagha yalghu shine takallama daga nan aka samu al-lugha wa 'ala al-fu'l yana zukkuwa kuma akan fu'l shi fa'ila al-muta'addi kenan shariba yashrabu shurban fu'lan kenan wa 'ala al-fi'li kuma wani lokaci na zakko akan fi'l an gane ko mislu hafiza yahfazu hifza wannan masadir ne kaga na fi'ili guda biyar ka wannan yana baka waɗanda ana dan kwatanta su akwai galibin wanda yake zuwa akwai kuma wanda ya saba ba galibin wanda yake zuwa mun gani ko abu na gaba sai fa'ala allazim dazu mun yi fa'ala almutaaddi shine muka fara da shi yanzu kuma mun zo wajen fa'ala allazim wanda yake lazimi ya an ce lazimi shine wanda bai ta'addi yaji'u yaji'u masdaruhu ala al-fu'ul fu'ul kiran masdarin shi galibi yana da kwari akan fu'ul wazni fu'ul مثل القعود قعد يقعد قعودا شيني جلسا وكو ya zauna ki ko ya lazimta wani lokacin ba ana nufin zaune ba lazimta abu wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital ba ana nufin wurin da za a zauna ba wajen yaki ba a zauni inda za a lazimta ne wal julus da julus jalasa yajlisu julusan والنزول نزل ينزل نزولا والركوع ركع يركع ركوعا والخروج خرج يخرج خروجا والسجود سجد يسجد سجودا والوقوف وقف يقف وقوفا والغيوب غاب يغيب غيوبا ددك غيوب كما جمعين الغيب قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب akwai inda ismu wato da masdar da jama'a sai su yi tarayya nan masdar ne kamar zuhur جمعي لنا الظهر ظهر يظهر ظهورا كما جمعي نبايا ظهور يسا ما لما يسوك حب الظهور يقسم الظهور حب الظهور صن بيانا أسنكا كشهرة يقسم الظهور ينا كريا بايا مدو يقول إنك يسون سي أنسنش ɗalibin da ke son sai an san shi malamin da ke son sai an san shi mai mulkin da ke son sai an san shi dan da nan kare ka take karewa domin za ka yi abin da zai sa a rena kan girman da kake neman ba za ka same shi ba ɗaukaka ta Allah ce mun gane wannan ko Allah kai mu tsari wa qad ta'ti ala fa'lin wani lokaci ana samun fi'ili fa'ala lazimi masdarkin shi yazo ala wazni fa'alin kenan mislu ajzin kasawa an gane ko ajaza ya kasa masdarhu al'ajz wa ala fi'lin wani lokaci kuma yazo akan fi'lin mithlu fisqin fasaqa yafsuqu fisqan ajaza kuma ya'jizu ajzan wa ala fu'lin wani lokaci kuma yazo akan fu'lin ayma fa'un damma kenan muksin makasa yamkusu ana cewa mukus ana cewa kuma muks wa ƙur'anan faraƙanahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila haka Allah yace an gane ko sai kuma fi'ili na gaba fa'ila fa'ila wanda an yi ma'ainun kasra amma allazim ya fara da muta'addi ne sannan ya zo ga lazimi shi ko fa'ila allazim ya ji umarsaruhu ala fa'al fa'al fa'al shi ne ana ma wato abin nan ainun fata mislu alfarah فرح يفرح فرحا والجوى جوى جوي يجوى جوى يا كريد الجوى ha? aljawa eh ba aljawal ba aljawal ba aljawu ba ne jawa ne wanga shi aljawu ai wawance gare shi min shadda wannan najwa take eh yawo kayi kusa amma akwai saura wannan ta jawwala ne da jala ya jumu jawanan shi ne ka cire takalminka daga kafa sai ya zama to kana taka kasa da kafafuwanka shi ne aljawa malaman zaure suna kiran shi farfeci to ban san dai ko da me ake ce mishi ba ina fata fahimci tafiya ba takalmi kafar da ba ta da takalmi don ka gani to sai wal awar ala wazni fa'al awar masdar ne na awira me yake nufi ne al'awar al'awar al'awar shi ne makamtar ido ɗaya mai ijiya ɗai mai ido ɗai ana kiran shi a'war da larabci shi ya tsaro cikin hadisin dajjal annahu a'war wa inna rabbakum laysa bi a'war wal wajal shi ma na fi'ili ne fa'ila wajila yawjal menene al wajal al khawf قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم الردى من ردي يردى من الردى هلكة مالا إسماعيل يا بعد أمسى هلكة كنا كو هلكة عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين سبود الله ما يسمع كاو آية وقد يجيء وقد يجيء على فعل wani lokaci fi'ili na fa'ila lazimi masdar kinshi na iya zuwa akan fa'lin ma'ana an yi ma'ayin sukuni kenan sabanin wancan na farko an yi mata fatha mislu hadbin hadbin menene hadbin had tudu to shi ko ga masdar ne hadiba shi wancan suna ne nan ko masdar ne ake zance to yanzu in ka ɗauki fi'ilin shi in ka ce hadiba mi za ka ce tun da fa'ila ne hadiba mi za ka ce ya yi tudu hadiba ya hadabu ya yi hanya shi ne hadiba to ai lazimi na inda mutu'addina a karfafa almuhimmu ahdab shi ne mai manyan ido an gane ko ahdab mutum mai manyan ido ko waɗanda idon shi sun cika wannan wurin an gane ko? hau sai kuma ya ce wa fa'al wani lokaci masdar na fa'ila yana iya zontuwa akan wazni na fa'al mislu shaba mine shaba ko shi wanga ai kowa ya san shi saboda yawancin abinci in muka duba nan kamar maimaici ne malam yi da ya ce ala wazni fa'al ya kawo alfarah mine ne bambanci alfarah da ashaba babu bambanci wa fa'ala kuma wani lokacin masdari na fa'ila yana zakuwa ala wazni fa'ala mithlu shahwa wanda ba sai mun fassara watun da hausa ma shawa ne ake cewa wa fu'la kenan nan sai a yi mafa'un ban ma in wancan fatha ne mithlu quwwa qawiya yaqwa quwwatan shi ko wancan shahiya yashha shahwatan wa fa'al wani lokaci na zakwa ala wazni fa'al masdar na fa'ila kenan mithlu nashata nashita yanshatu nashatan da Hausa ma nashaki ne ko amma ana iya cewa kuzari wani yana da kuzari da nashai da karsashi duka ne sai abu na gaba fa'ula shi fa'ula ya ce wala ya kunu illa lazima ba zai taba zuwa ba masdar kishi sai lazimi fa'ula wanda ainihin kishi an yi mata zamba shi fa'ala yana izmantowa lazimi ko muta'addi fa'ila yana izmantowa lazimi ko muta'addi amma shi fa'ula kullun lazimi ka huta karuma ya karumu ƙaduma ya ƙadumu ka huta ya ce wala ya kunu illa laziman wa ya ci mastarhu ala fa'alin mafi yawancin mastarkin shi na zuwa ne kinan ala fa'al kamar yadda ke fara kawowa yana nuna cewa shi ne fi yawa mislu karam karuma ya kurmu karaman sai a ce wani akwai karamci gare shi sharufa ya shurufu sharafan wani yana da sharaf da ɗaukaka amma wa qad ya'ti ala fu'lin wani lokaci na zuwa akan fu'l قبح يقبه قبحا حسن يحسن حسنا وقد يأتي على فعالة كنن ينا إذو أكام وزنين فعالة مصدر كناش كنن مثل نباها نبوها ينبوه نباهة تمنين نباها ina ya kula kana dai kusa na ba dai tana da kusan ɗaukaka da kuma kaifin hankali da basira an gane ko wallahu a'lam duk waɗannan ku samu kamus na gaya muku kamus guda a jiya ko shi ka samu saboda littattafai za su yi muna wahala ga makarama za ta yi ma wahala kuma sayan littafi wani lokacin ka tashi da safe baka karya ba ka ɗauki kuɗin littafi kuɗin kari ka kai su wajen littafi ka sai littafi da su mu'ajamul wasit duka zai kawo maka waɗannan galibi sai ka je ka duba cikin mu'ajamul wasit kuma in kana son ka san babin fi'ilin babu matsala suna masa wasan in fa'ala nasu sa fa'ala in fa'ila nasu sa fa'ila in fa'ula nasu sa fa'ula amma mubari'i ba sa yi masa wasani an gani ko mubari'i ba sa yi masa wasu sai dai abu guda suke yi masa su zo daidai su ja ɗan layi kinan layin nan da aka ja alama ce ta fi'ili mubari'i in kaga an yi fatha to fatha ne yake da shi in kaga an yi kasra kasan layin kasra ce yake da shi in kaga an yi bamma bamma ce yake da ita sannan in kaga an yi kasra an yi bamma kenan fi'ilin yana ɗaukar biyu in kaga an yi kasra an yi bamma an yi fatha kuma yana ɗaukar uku mun gane da kyau yawwa mu'jamul wasit ku same shi dama suna da ma'ajim na lugha akwai mu'jamul kabir akwai mu'jamul wasit akwai mu'jamul wajiz li majma' al-lugha bil qahira to ka samu dai wancan din da ko wasit kin dan saboda shine matsakaici wancan kabiri kin karshen ka kudi su yi mai yawa kai kuma ka kauce wa hunaka awzanun ukhra akwai waɗansu wazani na masdar ta'ti li masdar al-fi'l al-thulathi waɗanda suke zuwa ga masdar na thulathi masdar na fi'li mai harafi uku kama asdara majma kama asdara majma'ul lughati al-arabiyyah kamar yadda majma'ul lugha al-arabiyyah gashi nan taron masana na lugha na duniya kenan adadan min al-qararat ya fitar da qararat ana iya cewa wato ƙa'idodi ko sanarori majma'an luga wanda ya fi ƙarfi a duniya ƙasar misra yake majma'an luga na alƙahir gani ko ƙasar misra shi ya sama wani malami ya yi bincike kan ƙararatun shi saura kuma ana ga bincike alƙararatun nahwiyya wa tasrifiyya na khalid al'usaini suna zamanawa su tattauna akan mas'alar luga ta zamani abu kaza ya zo yanzu a larabci can da babu shi yanzu ya za mu yi da shi sai a duba ga yadda ya kamata yi kama astarar majmaluwa akwai na kahira akwai na libya akwai na mauritania akwai na ordon akwai na saudiya ina ganin galibin da kasashen laraba ba su rasa shi majma'ul lughal arabiyya adadin min al-qararat allati tunazzimu ba'daha qiyasan wadanda sashen su an yi qiyasin su ala mastaqra'ahu an-nahwiyyun akan abinda malaman nahwu sun ka fada wani masdar sai iske shi wani fi'ili sai iske shi mai da masdar sai a ce to to adiba cikin wani babu yake to ayi kiyasi yanzu ayi kiyasi a dora mai nashi ala mastaqra'ahu an-nahwiyyun al-mutaqaddimun akan qa'idar da malaman nahwu na farko suka bi diddigi suka dora shine istaqra ash-shay bin diddigin abu rahimahumullahu ta'ala Allah ya musu rahama wa min hadhihi al-qararat daga cikin waɗannan qararat ma ya ati abinda zai zo kaga ce majma'al lugha al-arabiyya bai hadi wanne ne ba amma galibi idan an ce majma'al lugha za ku galibi yana kuma ne zuwa ga al-qahira dan ina ganin shine na farko sauran suka biyo bayan shi kuma shine aka fi tattara masana na kowace kasa sun ka ce yusahu asalin siyaga an gane ko kamar kanar kadda abu ne ka kera shi sibghata Allah wa man ahsanu min Allah sibgha ko kuma karina abu an gane ko yawa shi yasa cikin kissan bani Isra'ila an kace Musa Samiri shine ya musu ya musu siyagat al-ijl duk da yake babu wanda sai wanda ya tabbatar da sunan shi Musa shi dai Samiri ya zo cikin Al-Qur'ani to yusahu ana iya kerawa kenan nan mu ɗauka ana iya sassaka kalima wadda babu ta ayi ta a sassaka ta don ka gani ke liddilalati ko liddalalati ko liddulalati duk ana faɗa musallasun lugawi muttahidul ma'ana kalimomin larabci masu ɗaukar fatha da kasra da zama shi ake kira musallasun lugawi akwai muttahidul ma'ana akwai mukhtalifu al-ma'ana akwai wanda ma'anar shi ɗai ce akwai wanda ma'anar shi ɗasin zato wanga mutahidul ma'ana ne addalalatu addalalatu duk ɗai to yi samu liddalalati ko liddilalati ko liddulalati alalhirfati in ana son a samu masar na alhirfa mine ne alhirfa na aikin hannu au shi ko abin da ya kama da ita min ayi babin min abwabis sulasi daga kowane babi na sulasi masdarun ala wazni fi'ala to in aiki ne kawai ko da an samu wani sabon aiki wata sana'a sabuwa a duniya wanda can da babu ta to yanzu sai a dauko fi'ala sai a yi mata masdar kinta bil kasri kina za a yi kasra a ce fi'ala yuriduna mithlu hiyaka menene hiyaka saka ko dinki khiyata ɗinkin kenan inji mala isma'il siyaga ƙerawa tsarawa tijara ko gaba a bukatar fassara sai dai akwai wata tijara wadda ba wannan ba yarjuna tijara tallan tabu ya ayyu hallazi na amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim ita yanzu ko mai kawo ta wa imara ne imara shugabanci daga al'amir ne shi yasa ake kiran kasar dubai imarat imarat saboda dama sarakai ne wani sarki ya ba su shawara mu haɗi ya fi wannan muna zaune a tarwatsi sai suka zo suka yi ittifaki suka ce to mun sanya haka shugaba sai aka yi wato imaratul muttahida masarautu ne aka haɗa su suka ramantu masarautu guda wanda kuma turawa sun suna yin shi dama ruwayen ini ƙasar ingila ai ruwayen ini ake ci mata ruwayen masarautu ne ini waɗanda ake haɗa dan afirka na shi in an haɗa kai da shi bai so kuma an kato cin amana ɗan uwanshi sai yadda a haɗa kai da shi a ci amana ɗan uwanshi États-Unis, c'est les États sun ka haɗu. Union Européenne, amma da haɗin kai na ƙasashen Laraba da na Afirka shi na sai dai abin da hari. Akwai ana cewa Union Africa amma ina. Ɗan Afirka ke ba da dama a hallaka ɗan Afirka a kawo makamai daga ƙasashen Turai a hallaka ɗan Afirka. Ƙasashen Laraba su suke ba da dama a hallaka Larabawa a kashe Larabawa. Su Turawa suna canza hukuncinsu. Su ba su yadda a kai musu hari, ba su yadda ɗan ƙasarsu ya ɓalle. amma kai ka yarda a zo a baka wani abu a kashe mahaifinka a kashe mahaifinka a ruguza addininka a ruguza kasarka banda dan afirka ban saboda da wannan tunani ba da irin kasashen larabawa Allah ya kyauta to ya ce to wani ƙaba to ne ƙaba ni an ne ƙaba ba ni ƙabi ba ba ne ƙaba ni an ne ƙaba shugaba ko jagora jagoranci ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا أما أن سوفي أنفاني لإتا أكن أيكم واتو أن قادقو وأن أكي شاء أن قادقو ما سكاري حق ما أيكتا وعرافة ده عرافة يا عرافة man ata kahinan aw arrafan to irafa bokan ciki na Allah kai mu tsari wa nahwi hada abin da ya kama da haka mai ma'id khul fi babiha wanda ke shiga cikin wannan babi kenan wannan wazani yanzu su majma'an lokaci suka ce duk in an ka samu wani aiki a duniya babu shi a can da to a dauko fi'ala yadullu ala al-hirf yuqasu al-masdar ala wazni fa'alan kuma ana cirowa masdari akan wazni fa'alan li fi'lin lazim ga fi'li wanda yake lazimi maftuhu al'ain wanda ainihin shi an bude ta idan dalla ala taqallubin wa ittirab idan ya nuna taqallub jirkitar al'amura wa ittirab da kuma girgiza su an gane ko ga sunan yace wa zakaru annal murada bit taqallub sun faɗa abinda ake nufi da at-taqallub wal ittirab ma yashmalu kullu ma fihi ihtizaz duk abinda akwai girgiza cikin shi shine ihtizaz shi yasa telephone vibration ko vibration sai a ce ihtizaz an gane ko wa tara al-arda hamida fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa tazazu'in da abinda yake nuna tazazu' shi ne abu yana girgiza shi ma min al'adna ilal a'la daga sama daga ƙasa zuwa sama wa bil aksi ko daga ƙasa zuwa sama daga sama zuwa daga daga wato min al'adna daga ƙasa zuwa sama ko daga sama zuwa ƙasa shi ne bil aksi wa min janibin ila akhar ko ko daga wani bangare zuwa ga bangare daga dama zuwa hagu ko daga hagu zuwa dama ko baka da bane yawwa daga gabas zuwa yamma ko yamma zuwa gabas ko daga kudu zuwa arewa ko daga kudu daga arewa zuwa kudu an gane ko? walau tara alaka zalika lihtizazu fi ra'ayi al'ayn ko da ya bayyana gare ka a ido an gane ko? yace kal wahjan wahjan shine girgiza kamar wuta in ta tashi an gane ko abinda ke tashi waje an sirajan wahaja saboda zafin rana abu ne wanda kana jin wallam'an kamar lam'an kyalkyalniya wa min al'amsilati allati tuwaddihu hadhihi al-ma'ani abinda yake bayyana wannan ma'ana an gane ko ya ce ƙauluhun faɗassu an na fa'alani ko ko ba haka ba na ƙazani tun da fa'alani sun kaci mine ne na ƙazani jama'a na ƙazani tuma tuman mayi ƙafzani shi ma ƙafaza tuman mayi ya tuma wal'asalani shi ma tuman mayi ya tuma da ka ce zumuwa asala ya asilu aslan wa usulan wa asalanan an gane ko shine ya tuma taharraka wa taraba idan an ka ce asala alfarasu ittaraba fi admihi ana ya rikita wajen gudunsa yana da ma'anoni sai ka kuma cin kamus majma'al lugha al-qahira ka sa asala mun gane wannan ko to yace wal khafaqan menene khafaqan rawrawa kamar tuta khafaqan al alam ko bugawar tuta wat tayran tashi hira kiran ko daga tsuntsun yana fira ai ba ya tsaya akan hali guda wal ghasayan mm ghasayan tashin zuciya sai ka ji kamar za ka yi amai ghasat nafsuhu ai ittarabat wa jashat an gane ko asalin shi suna nufin zuciya ta tashi wani lokacin galibi idan mutum ya ci wani abu wanda yake bai da kyau li'annan nafsa fihi tattaribu tasu gashi nan ba ya kawo shi domin rayuwa tana tattarib tana rikita lokacin da mutum zai amai kamar magudanar abinci shi take samun matsala sauran sai ya ya juyo wa tasu rayuwar shi za ta tashi tasu shi ne wato ta farfasa ya ce yuqasu duk majma'al lugal ahir sun kawo wannan yuqasu من الفعل اللازم المفتوح العين فعلي لازم وند أن كما أين تكنش فتحة مصدره على وزن فعال على وزن فعال أما للدلالة على المرض إذا يضرون توزي من رشل الله فيها كاغا وانشان نفركو للدلالة على الحرفة نبيو للدلالة على التقلب والاضطراب تونا للتقلب على المرض نعم eh duka ɗaya ne da na ƙazan da ƙafzan da asalan duka ɗaya ne eh kawai lafuzan ne suka bambanta ai shi samu ke ta faɗar ma'anarsu ya ce lidilati ala fu'al lidilati ala marad aradu huna ma ja'a ala wazni fu'al li fa'ala an gane ko maftuhil ayn kenan wanda yazo akan fu'al maftuhul ayn fa'al aw alladhi ja'a mabniyan lil majhul ko fi'ilin da larabawa ba su kawo shi ba lil fa'il wa kana muhawwalan an al fi'il al maftuh al muta'addi ya zamanto dama daga fi'ili maftuhi muta'addi aka dauko shi amma shi lazimi ne asalin sa sawa'un nutiqa bihi am lam yuntaq shin fi'ilin shi na asali mai muta'addi can da larabawa sun fada sun fada ko ko su fada ba duka daya almuhimmu dai tunda dai yanzu ya zamanto lazimi للدلالة على المرض شي كنا مغانا تاكاري مثل سعالة منين سعالة طاري سيانكة سعالا داعي يا وتتيون تاريكي الله كمان سالي زكما زكاما منين زكام ما جنا كومورا تو مشيا مشيا مشيا بطنه مشاء shi ne wato yana gudanawa ke ba an tafi da cikin shi ba al'ishal shi ne wato abin nan yana yin gudanawa ko istatlaka zawo kenan ko zawayi ya ce to idalam ya ridufin lokacin masdarun lifi'ilin lazim in ya zamanto cikin lugha ba a samu masdari na fi'ili lazimi ba maftuhul maf- maftuhul ain wanda aka bude ainin sa wato ta zamanto tana da fatha addali ala sautin wanda yake nuna sauti to yajuzu an yusaga lahu qiyasan ya halatta ayi qiyasi a saban mishi masdar ala wazni fu'al aw fa'il fu'al aw fa'il an gane ko tun da kiyasin suke nan aradu ya ce abinda suke nufi shi mai littafi tun da ka'ida ta majma alluga ce ga shi nan ma ya kawo shi ina ganin ya ce aradu ijra'ahu a tafiyar da shi a yi masa hukunci ala mitli surah kuwa kenan da taratsi uwa menene uwa eh kuka ba na mutum madami eh kyarkeci haka ne in ji ibn ulkashir ce bihi zibu ya awi kalkhali ilmu'ayyar asalin shi kuka ne da kura ko kyarkeci nuba kukan kare duba ha kukan da mu eh duba kuka mini eh kuka mini eh ala ismaila ya ce a faɗa yan ba faɗi ba shi ke nan magana ta kayi buba kukan kirjin doki Na'am.
wal adiyati dabha wa mithlu sahih sahih shi ma kukan doki za'im nan ya taso daga fa'ala ya kuma fa'il in kun ka lura da sura da uwa da nuba da duba ala wazni fa'al shi ko sahil da za'ir da hanin da hadin su kuma fa'il ne tunda dukkan su suna nuna kukan wani abu to za'ir kukan doki doki a sahil shine na doki za'ir za'ir gumza ce ta zaki hanin ya kukan doki na ciki hanin alhini na amma ko mutum ana cewa yana hanin hadid hadil kukan tantabara ne tantabara to sai malin ya ce yudafu ana karawa ila hadhihi dawabit kari akan waɗannan ka'idodin suka faɗa shi majma'ul lugha al-qahira shi ya kawo su to za a ƙara wasu dawabit ad-dawabit al-atiya wasu ka'idodi kafin mu faɗi waɗannan ƙa'idodi in ka diba safha ta 26 da ta wuce can ƙasa number 1 inda ya kawo number 1 ya ce unzur ƙararatul majma'i fi majallati majma'in lughatil arabiyya an gane ko aljuz'il awwal as-sadir fi rajab sanata 1353 hijri oktobar sanata 1943 tun alif da ɗari tara da talatin da hudu sun kai da wannan ƙara wannan lokacin cikin ban san ko an haihu da yawa daga cikin mu dai ban san akwai wanda aka haifa ba wani lokaci an min nafsan transcat wanda yanzu kusan ana kwanarin shekara 90 ne to ko da an samu dai masu 90 to tun wani lokaci waɗannan ƙa'idodin aka suka tattauna kansu to shi malam ya ce ga wasu ƙa'idodi da za a ƙara bari mu ɗauke su sai mu abin nan ma dalla ala launin duk abin da ya rubuta yake nuna launi a larabci fal ghalibu fi masdarihi galibi a cikin masdarkinsa an yakuna ala fu'la to zai zo ne akan fu'la galibi yace maka mislu humra humra da musu humra ko ja zurqa ko ba ka ba kore ko mu ce tsanwa sufra dorowa ko masara wasu na cewa masara su sai dorowa ko sumra to ana iya cewa baki an gane ko amma baki ne wanda yake ba baki kirin ba shi ne wasu ke ce ma wankan tarwada wasu ka cewa badda-badda an gane ko wa kudra kudra shi ne gurbata abu ya gurbata za ka iske ɗan zan jajajaja haka fari tare da ɗan ja ma dalla ala ma'anan sabitin abinda ya nuna ma'ana tabbatatta wani abu ya tabbata akan wani abu baya gusawa فمصدره يكون على وزن فعولة مصدر كنش نضوى أكون وزن فعولة مثل رطوبة دمشي نيني ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يبوس بوشيوة يبسكو ويأتي على الفعالة وللوقت نضوى أكون فعالة نباها kaga wannan ta tabbata gare shi kaifin hankali ko karamci wa fatana kaifin hankali daga fitna ne wa gabawa da wauta daga algabiyu ne Allah kai mu tsari wa bara'a da ainun na ba bara'a bane da alhamza na barra bara'a kwarewa yace to daga cikin abin da za a kara ma dalla alamtina'in abin da ya nuna kiyawa wani abu kiyawa wa iba'in shi ma kiyawa ne wa hiyajin da tashin abu wa dabituhu al-imtina'u mimma yuradu minhu in kana son ka gane shi ko abinda an ce ayi ba ayi an kiya to sai a samu masdar kin shi akan wannan wazani fal masdaru minhu yakunu ala fi'al an gane ko akan fi'al mithlu iba aba ya aba iba an yaqiya zugawa ana iya dokar zugawa ko motsarwa ko tunzurawa an gane ko iba kiyawa nifa samun sabani da an samu sabani kaga ko in ba a shirya ba ai rabuwa za a yi ko wannan ya kyamace wannan daga na fara yan firu ne ya gudu da an samu sabani kowa gudun wani ya ce nifa jima taurin kai asalin shi na doki ne shimas kiyawa shi ma asalin shi na doki ne hiran kiyawa ya kiya without an gane ko alwida shi ma kiyawa ne duk dai suna dukan ma'ana guda ko kuma shi wida yana iya daukar wato lokacin da dabba take haila akwai dabbobin da suke haila to wannan lokacin ana kiran shi wida to kuma wannan daidai ne tunda in dabba tana haila ba ta barin mijinta ya zo mata kinan kaga sun mahi waɗansu mutane hankali an gane ko to sai sun kace kuma ma dalla ala sayri in ka dibi kalma ta wida kama tana nufin tana kusa ga ruwa alwadaq kenan lokacin jinin yana zuba kamar ruwan sama fatara alwadqa yakhruju min khilali ma dalla ala sayrin abin da ya nuna watan wani nau'i na tafiya shi ma masdar kishi ana iya ɗan ƙiyasinsa falmastaru minhu ya kuna ala fa'il mislu dabib dabib tafiya kaɗan-kaɗan dabba ya dubbu dabiban namla zamil ba wancan zamil ba da zayo zamil da zayo yana rufin tafiya kaɗan-kaɗan an gane ko rasim shi ma yana rufin mi yana rufin tafiya kaɗan-kaɗan duk da yake wasu bambanta tsakanin wato zamil da rasim an gane ko tafiyar wato dabba ce zama to tana tafiya a hankali a hankali to shi ma zamilkin haka yake shi zamilkin suka ce tafiya ce wadda ake samu tana in an samu rasim shi rasim yana fauƙal al'anaq akwai wata tafiya ta taguwa ana kiranta anaq to rasim yana gabanka an gane ko sannan kuma yana ƙarƙashin wato zami sai da mutu tsaka tsakiya yake to wannan wani nau'i ne na tafiya ta dabba zamili da rasim kana iya cewa tafiya tsaka tsakiya ko kuma tafiya wadda take abin nan mun gane ko? wasu masu tafi cewa shi zamirikin kowace tafiya ta kasance mai sauki ita ce ake nufi da wato zamiri sai ma dalla ala ilajin abinda yake nuna magani walwasu minhu ala fa'il kuma asalin wasfikin shi ya zamanto ala fa'il ma'ana ismul ma'ana ismu na fa'ilin shi ba fa'il bane fa'il kusa akwai fi'ilin da ismul fa'il fa'il kaga hazira ya hazaru hazir to ya an samu wanda ismul fa'il fa'il ne ya zo to shi wannan famastarhu ya kunu ala famastarhu ya kunu fa'ul mithlu qadum an gane ko sa'ud qudum su'ud lusuq an gane ko yawwa ma dalla ala ilaji abinda nuna za a maganin wani abu to ya kawo ƙudum ko da su'ud da kuma ulusuk na ilaji ba shi na nufin magani ba na yana nufin aikata wani abu don saboda akwai lokacin da ake kiran ilaji da larabci shine ka ɗauki nauyin gabatar da wani abu kaifa tu'aliju mawdu'an min al-mawdu'ati al-ilmiyya to nan ƙudum ana nufin fuskantowa su'ud kuma ana nufin hawa ka ko sai ka dagi lusuk ka hada wani abu da wani abu shi ma aiki ne wanda za ka yi ya yi amfani ne da larabci wanda ba kowa yake fahimtar sa ba wallahu ta'ala a'lam to yan uwa dai waɗanda kiyasi ne aka baka koda wata rana misali an samu wani abu wanda ba a san sabo ne ana so a yi masa ƙa'irodi kun ga mun yi magana ilmu sarfi na da alaƙa da at-ta'rif hatta da kalmomin da babu su a larabci an aza ka'idodin da in sun zo za a iya ɗora waɗannan ka'idodin a fitar musu da ka'ida ba ƙaramin ilimi ba ne to tun da lokacinmu ya ja kwarai da gaske mu yi haƙuri gobe idan allah ya ƙaddara mana cikin masu rai sai mu tashi wato a kan masu adirin af'al ghairu thulathiya bi iznillahi ta'ala abinda muka faɗa ya zama to daidai allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله